أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو يعجل الله الناس الشر استعجالهم بالغيب شر استعجالهم بالغيب يقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح المغلق والقاسم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ونزاله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين ولو يعجل الله للناس شر استعجالهم لقضي إليهم أجلهم فنظر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون آه الله ملوك تركي آيين بايا يا من بيان حالين بيان الجنة سكي سكي حالين سكي سكي الله يسادمون albarkar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sannan ya ɗora da cewa walau yi hajjiyallahu linnati asharra wato da Allah yana gaggauta karɓan addu'a mummuna da mutum yake yi wa kansa ko ‘ya'yansa ko dukiyarsa a hali na damuwa in lokacin da yake cikin bakin ciki ko lokacin da yake cikin fushi mutum za a ga fushi ko damuwa ko bakin ciki ya same shi yana zagin kansa ko ya zagi ɗayansa ko ya la'anci dukiyarsa ko iyalansa idan mutum ya samu kansa wani yanayi yana iya zagin ɗansa kai yaro kai tsinan yaro ko shegen yaro ko wannan yaro Allah ya tsine maka misali to yin wannan Allah da yana gaggauta karɓar irin wannan addu'a kamar yadda yake gaggauta karɓar addu'a ta alkhairi walau yi hajji lalai na sharrar ke jalan bilkhairi da Allah yana karɓar mummunan addu'a da mutane suke yi wa kansu ko ‘ya'yansu ko dukiyarsu a hali na bakin ciki duk da dai suna yi ne ba da niyya ba ba da niyyan ɗan ya lalace ko su Allah ya lalace suke yi ba a sun faɗa ne saboda sun samu kansu a wani hali na damuwa to shi yasa ake so mutum idan ya samu kansa a hali na bakin ciki ko na damuwa to ya dinga yi kokari ya kontrole din bakinsa wani lokaci ma gara mutum ya yi shiru akan ya yi magana idan yana cikin hali na fushi ya sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutum ya yi fushi in yana tsaye ne to ya zauna in yana zaune ne ya kwanta a wani a wani hadisi ya ce idan mutum yana cikin damuwa bakin ciki to ya yi alwala wani ya zai tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullahi kai mini wasiya yace kada kai fishi yace ki ta ya rasulullahi kai mini wasiya ausini ya rasulullah fa qala la tafzab sai rasulullahi ya yi wasiya ya ce kada kai bishi ya kare cewa ya rasulullahi autini fa qala la tafzab sai rasulullahi ya yi wasiya ya ce kada kai bishi ma'ana duk abin da ka san karshen sa zai jawo maka bishi to ka kaucewa abin tun daga farko duk abin da ka san karshen sa zai jawo maka bacin rai to ka kauce masa kar a kai wannan gaba to kaga anan malamai suka ce Allah ya ce walau yu'ajjilu inna sharra sijalau bil khairi la qudiya ilayhim ajaluhum ai wato muguwar addu'a da mutum yake yi wa kansa ko iyalansa ko ya'yansa a hali na bakin ciki ko na damuwa ko na ciki ai Allah ya san ba haka yake nufi ba shine wannan addu'a yayi ne saboda wani hali da ya samu kansa a ciki to don haka Allah baya karban wannan addu'an da garaje amma ba wai baya karba bane manzo Allah na cewa ku kiyaye la'antan karu kanku ko dukiyoyinku ko iyalanku ko yaranku saboda kada ku dace lokacin karban addu'a ne Allah ya karbi addu'a sai ku bi kowa damuwa in ɗanka ya lalace sai ka bi kowa damuwa in iyalanka suka lalace sai ka fi kowa damu in dukiyarka ta lalace sai ka fi kowa damu duk wani abin da yake da alaka da kai in ya lalace to kafin wani ya damu kai sai ka damu amma da yake ba da niyya bane Allah baya karban ta kamar yadda yake karban wato kuma yake gan inda yake gaggauta karban addu'o'in ku da alkhairi da kuke kaga addu'a idan mutum ya yi makanta ko ya yi iyalansa musamman ‘ya'yansa addu'an iyaye daga sun yi ‘ya'yansu Allah ya karba babu addu'an da suke kumfa ya kuma akan ‘ya'ya kamar addu'an iyaye ko mahaifi ko mahaifiya sai sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa wato wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo hawa minbari da ya taku na ɗaya sai ya ce amin ya sake tako na biyu ya sake cewa amin ya sake tako na uku ya ce amin bayan an gama hudu ba an sauka sai zaɓai suka yi tambaya ya rasulullahi mun ga kai abin da baka saba yi ba ka zo hawa bari duk takawa sai ka ce amin ka ce amin sau uku me haka yake nufi ya rasulullah yace wato jibril ne zai same ni yace duk mutumin da aka kira sunana a gabansa bai yi mini salati ba maimakon ya mini salati ma sai ya faɗi wata bakar magana wanda dalilin wannan maganar zai tafi wuta to in ya je wutan kada ya je a kusa annabi jibril ya ce annabi ya ce sai na ce amin kaga jibril ne yake addu'a annabi kuma yana cewa amin kaga wannan automatic addu'a kenan sannan ya ce amin na biyu jibril ne ya ce mini duk mutumin da ya girma ya balaga ya yi hankali ya tarar da iyayensa dattawa guda biyu ko ɗaya daga cikinsu bai yi musu biyayya wanda suka ce Allah ya yi maka albarka ba hasali ma ya musu wani abu ne na ɓacin rai har ya kai da tsinuwa to wannan ɗa in dalilin wannan tsinuwa na iyaye ya kai su wuta to a wutan kada ya tsaya a kusa annabi ya ce nace amin yace na uku jibril ne yace mini duk mutumin da watan ramadan ya shiga har ya kare ba a yi masa gafara ba maimakon ya yi wani abin da za a masa gafara sai wani abin da ya samu mafushin Allah Allah ya fi da shi a wannan watan in dalilin wannan ya tafi wuta to a wutan kada ya tsaya a kusa akwai sallar ita annabi yace nace amin to kaga wannan haƙƙin iyaye yana da matukar ƙarfi akan yayansu dan haka sai mu kula mu yi kokari mu bi iyayenmu waɗanda iyayen suke raye yi musu biyayya wanda iyayen suka riga mu gidan gaskiya kuma su ta musu addu'a saboda hakan yana gwada cewa ɗa na kirki ne duk dan da yake ma iyayensa addu'a to ya zama dan kirki inji Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce idan mutum ya mutu duka ayyukansa da yake yi ya samu lada an dakatar da su sai guda uku na farko sadaka wacce take gudana mutum ya wata sadaka take gudana ko wani rumfa da ake samun inuwa a wajen ko wata bishiya da ake shan inuwa ko ake samun amfani daga gare ta ko rijiya ko bohol ko famfo ko bayan gida ko makaranta ko masallaci ko gidan marayu ko asibiti wani abu dai wanda ya bari al'umma suna amfana da shi a bayansa to wannan ladan zai yi ta zuwa masa na biyu daga cikin abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mutum ko ya mutu zai rika samun lada shine ilimi idan ya yi ilimi ya bar ilimin ana amfana da shi a bayansa bayan ya tafi to duk lokacin da aka yi amfani da wannan ilimi da ya amfani da mutane to zai rika samun lada na uku yace ko ɗa na gari ne yi wa iyayensa addu'a in mutum ya bar ɗansa yana yi masa addu'a to zai rika ganin addu'a shi mahaifi ko mahaifiya to kaga manzo Allah sai dai manzo Allah sai dai yace ɗa na gari ma'ana duk wanda yake ma iyayensa addu'a to ɗa ne na gari in ji Annabi Muhammad Allah ya ba mu iko mu ce ma iyayen mu addu'a albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kaga nan wato Annabi sallallahu alaihi wasallama yana gwada mana muhimmancin addu'a Allah da kanta ya ce ma ya bau bikum rabbi laula du'a'ukum Allah babu ruwansa da ku da ba dan roƙonsa da kuke yi ba a wani hadisi manzo Allah yace Allah yana fushi da bawan da baya roƙonsa dan adam idan ka tuka shi da yawan tambayar sai kai ka tuka naci wallahi to amma Allah haka yake so naci wurin addu'a kada ka gajiya haka rashin addu'a rashin roƙon Allah girman kai ne kuma sai zama wannan wata na Ramadan da muke ciki kaman wata ce ta karɓar addu'a dan yana cikin alamun karban addu'a idan mutum yana azumi yayi addu'a addu'a karbabbiya in mutum ya zo shan ruwa yayi addu'a addu'a ta karbu dan Allah da ya mana bayani yace shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan lin-nas wa bayyinatin min al-huda wal-furqan faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم الأسرة ويتكمل العزة ويتكبر الله على ما هديكم ولعلكم تشكرون فإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بها لعلهم يرشدون هذا لا كيف كان وتر رمضان شاكر جدا وإذا سألك عبادي إن باينا سوف تنبيك يا رسول الله عني سنة تنبيك أكم جميل أبنجلسك ka sani ni qaribun sahabbai suka tambaya shin ya uba ya rasulullahi ubangijin mu kam yana nesa ne mu yi masa magana irin yadda kake mutumin nesa mu kwala masa kira a qaribun a ba'idun rabbuna nunadihi an qaribun nunajihi shin ubangijin mu yana nesa ne mu kwala masa kira ko yana kusa da mu ne mu masa magana irin ta masu ganawa to sai Allah da kansa zai amsa anni fa yake fa inni qarib farana aqrabu ilayhi minkum walakin la tusirun Allah ya yi kusa da mu akan ijiyar rayuwar farana aqrabu aqrabu ilaykum min min hablil warid manzo Allah Allah ya ce na fi kusa da kai akan ijiyar rayuwarka da ka inni qaribun ujibu ja wata tayi duk lokacin da bawa na ya daga hannu na karba amma da ya kara min ni ma fa je ta jibuli duk lokacin da na kira shi amsa za ga lokacin da annabawa Allah ya mana bayanin sa cikin rasulun da yayi cewa wani yayi addu'a an karba wani yayi addu'a an karba wani yayi addu'a an karba da aka zo karshe mai Allah yace yace ulaika yusari'una fil khairati wa yad'unana ragaban wa rahba wa kanu lana khashiyin suna rige-rige wajen aikata aikin alkhairi to kai ma in kana so Allah ya karbi addu'arka ya zama duk lokacin da Allah ya kira ka yi kaza to kai a lokacin yadda kake so a amsa maka to kai ma ka amsa wa Allah tare da cewa kai idan kai yadda Allah yake so amfanin ka ne ba amfanin ubangijinka ba da haka annaba ma yusari'una fil khairati kuma suna addu'an nan ba sai sun shiga damuwa ba a'a hankula a kwance wa yaduna ragaban wa rahba lokacin da suke cikin nutsuwa suna roƙon mu kuma lokacin da suke cikin damuwa ma suna roƙo da haka karka bari wai sai lokacin da ka shiga damuwa zaka roƙi Allah تعرف تعرف الرب في الرخاء ويعرفك في الشده kasan ubangijinka yana nan lokacin da kake cikin walwala da jin daɗi da kwanciyar hankali shi kuma lokacin da kake damuwa ya san kuna tare subhanahu wataala don haka addu'a tana da sharuɗan karɓanta dole ne mutum ya zama yana cin halal dole mutum ya zama yana sa tufafin halal ya dinga suka cikinsa da halal in ba haka ba ba lalle addu'a suka karɓu ba saboda ya zo hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a ƙarshen hadisin yana cewa a yana cewa a mutum ne wanda sun marajin al'adbara wa matsamu haramun wa mashirabu haramun wa guziya bin haram fa'an na yi tajabula mutum ya zo jikinsa kura-kura ya daga yana ya rab ya rab ya rab amma ya cika cikinsa da haramun ya abincinsa haramun tufafinsa haramun ya cika cikinsa da haramun sai ina za a karɓa masa to ka zai na cikin zan addu'a cin halal sannan kuma har yanzu ana so ka samu lokaci wanda ake karɓan addu'a ɗin cikin lokutan karɓan addu'a akwai cikin dare lokacin da mutane suna bacci kai ka tashi kana roƙon Allah musamman sudusun karshe na dare awa ɗaya kafin sallan asubahi lokacin karban addu'a ne lokacin sallan azhar ba ma azhar kawai ba ai duk lokacin da aka kira sallah tsakanin kiran sallah da tare ikama lokacin karban addu'a ne ana idan da sallah lokacin karban addu'a ne sannan kai ma dan uwanka addu'a a boye ba tare da ya sani ba wannan addu'a karɓaɓɓiya ce da ka jama'a sai mu rika inganta niyyar mu wajen addu'a lokacin da zai ya zame ka to kai kokari ka kame zuciyarka sai za manzo Allah yake cewa a wani hadisi yana cewa mai kokuwa ya kada mutane ba shine jarumi ba wai kana kokuwa kullum kai kokuwa da kai ba ka da kai zai kada wani a ba kai ne jarumi ba manzo Allah ce jarumi shine mutumin da yake kame fushinsa lokacin da yake mutum ya maka laifi kuma kana da ikon karama za ka iya ramawa amma sai ka yabe to ka zama jari in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to kaga nan malamai suka ce ai abin da yasa Allah baya gaggauta karban addu'o'i sharri kamar yadda yake gaggauta karban addu'o'i na alkhairi saboda wanda ya addu'ar lokacin ba da niyya bane zama ya kamata mu gane karfin niyya niyya tana da karfi a musulunci sai za duk ibadar da za ka yi an ce ka fara da niyya alola za ka yi ka yi niyya sallah za ka yi sai ka yi niyya azumi za ka yi sai ka yi niyya zakka za ka yi sai ka yi niyya hajji za ka yi sai ka yi niyya mana duk wani aikin alkhairi da za ka yi shi to ka yi niyya innamal a'malu bin niyyat wa innama likulli imrin ma nawa to kaga nan Allah ya duba niyyar cewa ba wai an yi niyya da mutum ya yi niyya dan yana so ya cutar da kansa bane a ya samu kansa cikin wani hali ne da ya gagara kontrolin kansa sai ta yi haka a wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya yi niyya zai aikata aikin alkhairi ko bai aikata ba za a rubuta masa lada daya in ya aikata za a rubuta masa lada goma in mutum ya yi niyya zai aikata aikin sharri ya aikata to za a rubuta masa alhaki ɗaya in bai aikata ba kuma ba za a rubuta komai ba kaga wannan shi ma ƙarfin niyya sannan malamai suka ce mana aiki shi ke kai mutum aljanna amma ba shi ke dawamar da shi ba niyyar sannan cewa ba zai fita a musulunci ba shi ne yake dawamar da shi cikin aljanna da haka ya zama duk lokacin ya kamata ko wato ko yaushe mutum idan zai yi abu to ya kyautata niyyarsa saboda niyya tana da karfi a musulunci Allah niyyar ka yake dubawa kuma niyyar nan anniyatu mahalluha alqalb a zuciya shine mahallin niyya wal qalb baytur rabb inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum aw ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum Allah baya duba yanayinka fari ne kai baki ne kai dogo ne gajere ne kyakkyawa ne mummuna ne siriri ne mai kiba ne baya duba wannan a'a wani irin kaya ka saka ka dangane wannan ka ka saki wannan ka ba wannan da yake dubawa ba a abin da yake dubawa menene a cikin zuciyarka wace niyya ce a cikin zuciyarka zaka da niyyar ta za a yi maka amfani haka yasa mutane duka ana tashin su ne akan niyoyinsu Allah ya inganta niyoyinmu akan duk al'amuran da zamu walau yu'azzilillahu da Allah yana gaggauta a rayu azilahi na sharrar tijarin sharrar tijarin wato da Allah yana gaggauta karban mummunan addu'a da mutane suke yi wa kansu lokacin da suka samu kansu cikin wani hali sharra addu'o'i sharri استجالهم بالخير كما يريد يجدوا تعدوا إلى الشيء مكانتنا الخير ويا ينسوا لمضي إليهم أجلهم أيضا نندنا مجانة من هلكا لكاش الله يسين يا مكا تيتين يا رو يا هلكا أما الله ينا واتو ينا بايا جدوا سوا يمهلوا الله ينا ينا ينا واتو ينا جنكي ينا جنكي karban irin wannan miyagun addu'a baya karban da gaggawa kaman addu'o'in alkhairi inda yana karba da gaggawa da an halaka la kudele ajalu da nan da nan za a ga mutane ajalin sa yana ta kariya mutum yana halaka saboda miyagun addu'o'i da ake masa ko yake yi makanta fa nabaru alladhina la yarjuna liqa'ana fi bughyanihim ya mahud ya rasulullahi kabar waɗannan mutane waɗanda ba su yarda da tashin kiyama ba balle su yi kaunar saduwa da mu fi ku bayani a cikin fadar su ya mahuna suna kai kawo wajen shakka amiya shine fata ko makanta irin na zuci ba irin na ido ba makanta irin na zuci ma'ana duk wanda ya samu kansa cikin wannan hali ya zamo yana da makanta irin ta zuci duk wanda bai yarda da ran tashin kiyama ba balle ya sadu da Allah kafirai kenan
وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا كأن لم يدعنا إلى ظلم مسه كذلك زين للمسلمين ما كانوا يعملون وإذا مس الإنسان ضر دعانا لجنبه أو قائما أو جنبه أو قائدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك في شيء المشركين ما كانوا يعملون Allah madaukakin sarki ya ce wa idza masal insana idan wani cuta ya samu kafiri ko ma kowane mutum idza masal insana burra wato idan cuta ya same shi ko talauci ya same shi ko ta hasara babba ta same shi burrun da ana daga nan ba za a ga mutum to ya faɗa roƙon Allah wani idan yana cikin walwala da jin daɗi da biyan bukata to ibadan ma bai damu da shi sosai ba amma daga ya samu kansa cikin rashin lafiya ko talauci ko hasara ko wata damuwa to nan nan za ka ya Allah ya Allah ya Allah ya koma wajen Allah yayi ta neman addu'o'i shine wajen wannan malamin shine wajen wannan malamin saboda ne ya samu kansa cikin damuwa fa idza masal insana burra idan cuta ko talauci ko wani mugun abu ya samu mutum ko kafiri ko wanda ba kafiri ba durun da'ana nan da nan za ga ya koma yana roƙon Allah lijabbi ko yana kwance yana bayar da oyo Allah oyo Allah Allah Allah ka yaye mu wannan ciwo Allah ka yaye mu wannan damuwa Allah za ga ya koma ga Allah lijabbi ma'ana yana kwance aw qa'ida ko kuma yana zaune damuwar ta hana shi kwanciya sai zama Allah Allah Allah na roƙe ka Allah ka yaye mu wannan damuwa Allah amma ba sai ya shiga damuwa aw qa'iman ko kuma a damuwa ko cutar ma bai iya kwanciya baya iya zama sai tsayuwa kawai a tsayen ma Allah Allah Allah ka tausaya Allah na tuba Allah ka taimake ni amma ba sai mutum ya je ya samu kansa a damuwa wayyo Allah wayyo Allah lokacin mutum yake sai na da Allah za ka ga wani a lokacin da yake cikin walwala za a ga shi ne yawon banza yawon shaye-shaye sace-sace abubuwan da ba su dace ba amma daga wani abu ya same shi za a ga ya dawo masallaci ya rike tafi jami'in sallah baya wuce shi jami'in wajiba baya wuce shi zikirin juma'a baya wuce shi wajiba a lazuminsa da wajibansa yana yi amma daga bukata ta biya to sai ka daina ganin sa kuma wannan ko da kafiri wanda bai da wanda bai yarda da musulunci ba ma amma ya san akwai Allah za ga ko shi ne in bai da lafiya ko yana cikin talauci za ga ya koma ga Allah wayyo Allah wayyo Allah fa idza masal insana dhurra دعانا لجنبه أو قائلا أو قائلا فلما كشفنا عنه ضره الله يسوي تو لوكتين da ya shiga damuwan nan yana wayyo Allah wayyo Allah wayyo Allah wayyo Allah Allah ya ji duhunsa ya ji kukansa ya tausaya masa ya yaye masa damuwansa maimakon ya zama na Allah ya koma ga Allah ya dinke kan aikin alkhairi da yake yi to kuma sai ya manta daga ya samu biyan bukata ko bukatar ta biya ko ya warke ko damuwan ta kau lijan au qaib amma ka kana nudurruhu Allah yake yayin da muka yaye masa wannan cutar da ke damun sa ko cuta na jiki ko cuta na talauci ko cuta na wata damuwa marra sai ya ci gaba da aikin lalatar sanada ya koma kafircin sa kamar da ko kuma ayin musulmi ne ya koma rashin sallar da akan jami'i kamar da ya koma rashin yin ayyukan alkhairin saka manda don bukatun sa biya marra ka allam yad'una kaman bai taba roƙon mu yaye masa wata damuwa ba ila murrin masahu akan wannan cuta da ta tare kazalika haka shi Allah nan yake yake bayyana waɗansu mutane cewa idan suka shiga damuwa su roƙe shi idan ya yaye musu damuwa kuma su kauda kai da barin bauta masa zuriyar musulmina ga wanda suke wa kansu hasara suke sabon Allah ko mushrikai ma kanu ya maluna to yadda yadda Allah ya zayyana waɗancan mutane masu roƙon Allah a lokacin da suka samu kansu cikin wani yanayi daga ya fitar da su kuma su koma ruwa to haka Allah ya kawatawa mushrikai su ma irin ayyukan da suke yi munana kazalika zuyina lil muslimina ma kanu ya maluna haka Allah ya kawatawa mushrikai ayyukan da suke yi suna ganin kamar ayyuka ne masu kyau kamar da yadda ya kawata waɗancan mutane wanda idan suka shiga damuwa ko ana ko suna kwance ko suna zaune ko suna tsaye zuciyarsu Allah Allah Allah amma daga bukata ta biya sai a koma gidan jiya in suna cikin damuwa Allah ya zayyana musu su koma ga Allah in suka fita cikin damuwa su kawo da kansu da biyayya wa Allah to su ma waɗannan mushrikai haka Allah ya zayyana musu irin ayyukan da suke yi suna ganin kamar ayyuka ne masu kyau Allah ya kawata musu haka a cikin zuciyarsu Allah ya sa mu cikin masu yin addu'a a kowane hali ba sai mun shiga cikin damuwa ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa addu'a mukhul ibada ita addu'a ita ce kokolwar ibada gaba daya ya kamata mutum ya samu addu'a da yake yi ko da yake ba wai lalle sai ya ya shiga damuwa ba a ka zama kana da addu'an da kake yi ko da yake saboda yin abu zai same ka ba za ka sani ba amma in kana addu'a sai Allah ya kawar maka da shi to da ka zama kana addu'a yadda mutum yake yin wani laifi a ɓoye ba wanda ya sani daga shi sai ubangijinsa to ya kamata ya samu wasu ibadu wanda shi ma yake yi daga shi sai ubangijinsa ba wanda ya sani saboda ranar tashin alkiyama Allah zai kira shi daga shi sai shi bayan an yi tullar sarayar ta ce wane ka san rana kaza lokaci kaza ka aikata kaza ba wanda ya ganka daga ni kai na ganka to kai ma lokaci kaza ka aikata ibada iri kaza baka gaya wa kowa ba ba kuma wanda ya gani ba wanda ya sani kuma ka yi domin na ne to ni ma na yafe maka yau wancan abu to da haka ana so mutum yadda yake buya ya saba wa Allah to ya rika buya yana bautan Allah sai ya zama wani hali da duka Allah ya mana gafara
ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين ولقد علمنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءت رسلهم بالبينات
وما كانوا وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين آه الله ملوكتين سركيتي ولقد علمنا القرون من قبلكم haka muka rika halaka wato al'ummatan da suka zo kafin ku ko mutanen makka idan aka halakar da ku ba ku aka fara halakarwa ba to ku sani akwai wadansu al'ummatai da aka yi kafin ku tun daga kan annabi adam walaqad halakna al-quruna min qablikum lamma walamu me za aka halakar da su ai ba haka kawai bane Allah Allah ya halakar da su a'a sun zalunci kansu ne sun yi ma Allah tarayya babban zalunci babu kamar yi wa Allah tarayya shirka shine babban zalunci kamar yadda Luqman al-Hakim yake gaya ma ɗansa inna shirka la zulmun azim cewa tarayya wa Allah shine babban zalunci to wayannan mutane sun yi wa Allah tarayya su al'ummatan da suka zo kafin ku ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات كما قام منزلين نم سنزو مسو جموج زوجي bayyanannu annabi Musa ya zo da mu'jiza annabi Isa ya zo da mu'jiza dukkanin annabawa kowa ya zo da mu'jiza ko mu'jiza yana zuwa da ita a lokacin da ko kuma a yanayin da mutanen sa suke ciki misali annabi Isa lokacin da ana maganar likitanci ne likitoci suna da yawa a lokacin kwararru to shi Allah ya bayar mujiza ta warkar da kutare da guragu da makami saboda mujizan za su fi gane ta saboda sun san wannan abu sun kware a wannan fanni to haka Allah ya ce lamma walamu waja'atu rusulun bil bayyinat manzannin su sun zo musu da hujjoji bayyanannu cewa su dan aika ne daga Allah wa ma kanu liyuminu amma ba su kasance sun yi imani ba duk da waɗannan ayoyi bayyanannu da da manzannin su suka zo musu da shi ba su yi imani ba kazalika Allah ya ce haka muke a sakawa mutane waɗanda suke masu laifi kazalika najil qaumal mujrimin mutumin da ya laifi laifin su shine Allah ya aiko su a ya aiko musu annabawa maimakon su ce samina wa amana sai suka ce salina wa baina maimakon ce mun ji mun bi sai suka ce mun ji mun ji subhanallah to kaga wannan sun yi laifi kenan da haka hukuncin su shine Allah zai halaka su a ka'ida idan aka yi a annabi ya zo ya yi kira zuwa ga Allah mutane suka gini to halaka su Allah yake kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa lokacin da aka je sulhu Hudaybiya da aka je Hudaybiya manzo Allah idan zai tafiya yakan yi kuri'a tsakanin matansa matansa iyalansa wanda kuri'an da ya fito da ita ake tafiya to a wannan za ka dace sai da Ummu Salama ita ce kuri'a ce ya fito haka ya tafiya da ita zuwa wajen sulhu Hudaybiya da aka je Hudaybiya sai annabi ya ce ba za mu yi wa mutanen Makka da san sauri ba a je a gaya mun cewa ga mu nan mun zo za mu yi ibada waye ya kamata ya je gaya mutanen Makka sai sahabbai suka tara sallah ba wanda zai shiga makka ya fito lafiya sai Usman saboda shi ne mai siyasan zaman lafiya yana zama da kowa lafiya da kowa ya san da yake tafiya da shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na Usman sai na Usman ya shiga makka yayi kwana daya kwana biyu kwana uku bai fito ba sai ya ga yayi kuruwa ya ce an kashe Usman annabi ya ce to a zo a yi mubaya za a shiga makka لم يأتي بيئة الرضوان لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة nan suka bai suka suka mu baya akan za a shiga yaki sai ya ɗauki hannun hagunsa ya ɗaura a na dama ya ce ya Allah ga hannun Usmanu shi ma da yana nan da zai mu baya to ana nan bayan baya ana shirin shiga Makka sai ga mutanen Makka sun turo wakilansu suka zo annabi ya tambaya wa aka turo aka ce shugaban su Suhailu yace to al'amarin ku ya dan yi sauki tunda malan sa'adu da larabci sauki Suhailu kuma karamin sauki dan sauki ya aka yi sai Suhailu ya zo yace shi dan aika ne daga wajen mutanen Makka sun zo sun turo shi cewa za a rubuta sulhu yarjejeniya na zaman lafiya annabi ya ce na yadda a rubuta waye ne rubutu aka ce sai na ali shi zai rubuta sai na ali ya ga abin rubutu ya rubuta bismillahir rahmanir rahim sai mutanen baka suka ce a'a mu ba san bismillahir rahmanir rahim ba ka goge ka rubuta mana bismillahir allahumma sai ya goge ya rubuta mana bismillahir allahumma bayan ya rubuta wannan sai ya rubuta hada ma hada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Quraishan wannan shine alƙawarin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai yi da Quraishawa suka ce a'a ku ana wajen ku ba Rasulullahi bane ya ka ya goge Rasulullahi ya sa hada ma hada Muhammad ibn Abdullah ya goge musu Rasulullahi ya sa Muhammad ibn Abdullah sai na Ali sai ya tsaya bai ce komai ba annabi ya ce Ali ka goge musu sai ya shuru sai ya ce ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace wallahi yadda har zuciya na ne yadda kai rasulullahi ne to hannuna ma ya yarda haka haka hannuna ba zai iya goge rasulullahi malamai suka ce ga umurni ga ladabi saba umurni manzo Allah halaka ne kai tsaye amma ladabi saboda muhimmancinsa sai zama bai yi laifi ba ya koya mana ladabi ne annabi ya ce to nuna mana da rasulullahi yake ka daura hannuna akai saboda manzo Allah bai iya rubuto bai iya karatu ba amma kuma ulumul wala ulumul wara fi lafzatin min kalami aka daura hannun da yake da rasulullahi ne ya goyi suka ce daga yau za mu shekara goma ba mu yaki tsakaninmu ba annabi ya ce na yarda kuma za ka koma madina ba za ka shiga makka ba na ba sai bani ya ce na yarda kuma duk wanda ya gudu daga wurin mu ya zo wajen ka in mun nemi kayan mu za mu da in mun nemi kayan mu za ka ba mu yake na yadda amma kai in na ka ya gudu ko ka ne ba za mu ba ba yake na yadda kuma duk wanda yake so yanzu an ba shi dama ya yadda yake so in zai yi quraishawa ya ji su in zai yi muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ji annabi yake na yadda duk abin da suka faɗa su suka yarjeje ne da kansu annabi yake na yadda duk abin da suka faɗa na yadda to bayan an gama rubuta wannan yarjejeniya sai sai na mu rike ya rasulullahi Allah ya girmama mu da kai muna mu shiga kai mu karbi kaskanci ba ba mu karbi wulakanci ba balle Allah ya girmama mu da kai da musulunci ya da ai wannan kaskancin sun mutanen mu da garin mu gashi dan muna ganin makkan su ce ba za mu shiga ba sai ba ni ya rasulullah kai ne fa kai mafarki kace za mu shiga makka mu yi umra lafiya mai tsaitsaye ya yi tsaitsaye mai kwalkwabo ya yi لقد رضي الله عن الأجرى لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافوا أرسل الله كيف كان أمركم سيدي أمره shin da ne wannan mafarki nake maka za mu shiga maka lafiya mai umran mu lafiya mai kwalkwabo yayi mai tsaye yayi na ce maka bada ne ko bani to hankulan umar sai fara kwanciya ma bai kwanta gaba ɗaya ba sai na Abubakar lokacin da ya kai wannan baya wurin baya nan sai sai na Umar ya sami shi sai ya ce ni ka saukin mai gidanmu nan yayi yawa wallahi lokacin da muke kaskanta su kafirai ma ba mu yarda da kaskanci ba balle yanzu Allah ya girma mu da manzon Allah da musulunci ya da mutanen Makka zan ce ga yadda suke so ko mai gida ya yarda gaskiya sun yi mai gida yayi yawa sai abu bakar ce sai umaru ka yi a hankali mutumin nan manzon Allah ne akan umarnin Allah yake shin lokacin da yake maka shi ma ya maimaita abin da ya gaya manzon Allah yace shi ne da yake mana za mu shiga mu je umra mu je makka mu yi umra mai kwalkwabo ya yi mai tsaye ya yi kuma za mu je lafiya mu dawo lafiya to don me da shi muna kallon makkan mutane makkan suke ba za mu shiga ba mu da garinmu sai ce kai umaru kai a hankali mutumin nan kuma don Allah ne da umurnin Allah yake aiki shin da yace maka za mu shiga makka mu je mu yi umra lafiya ya ce maka bana ne ko bani sai ya gaya masa duk da irin abinda annabi ya gaya masa sai na abubakar ya gaya masa haka yace na yace yanzu sun abubakar ya ce to mahallin shahidu mu shine manzo Allah ya ce to shikenan yanzu da ga an yi yarjejeniya dan haka duk wanda ya riko hadiya ya yanka hadiyarsa mai kwalkwabo ya yi mai zai ya yi sabai suka zana cikin ba wanda ya amsa sai ya dace daga cikin gida ya samu sai ya musamman ya ce ni ka idan na bada umarni aka ce halaka ake ga mutane na na gaya musu cewa wanda ya riko hadiya ya je yanka hadiyarsa wanda zai kwalkwabo ya yi wanda zai sai sai ya yi sun zauna sun zura mai ido ya rasulullahi in baka shawara saboda haka kaga amfani shawara da mata ke in kana da mata kar karin kar kare na tunaninta kar kare na kwakwalwanta ka gaya mata wasu al'amura da ya shafe ka mai yiwuwa za ta iya baka shawara kuma ya amfane ka ta ya rasulullahi ba da shawara ya ce eh ya rasulullahi idan ka fita ka samu mai askin ka wanzaninka ya maka aski ka ce zo ka mun aski to idan so ka kai kowa zai sai haka za a yi manzo Allah ya fita ya kira ni asin sa yace zo kai mu suna gani an bare manzo Allah haske kowa sai ga makan nan wanda yana askewa sabai suka ce mai rawar da kike ji saboda ran maza ya baci ran sabai ya baci baka jin komai sai karan atake kake akai aski a kuma to kaga nan shine Allah yake wala kadalak min qulna min qablikum lamma zalamu waja'atu rusuluhum bil bayinat a kaida idan aka kawo manzo ya kawo aika aka ci to halaka aiki wa ma kana yu'minu a basqala fi imani ba kazalika najzi qawl muslimin aw laqad harafna qulna min qablikum lamma zalamu waja'atu rusuluhum bil bayinat wa ma kanu yu'minun kazalika naizil kawon musulmi haka muke saka mutane wanda suke masu laifi
ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم من بعدهم لننظر كيف تعملون
كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناهم خلائف ثم جعلناهم خلائف في الأرض من بعد ننظر كيف تعملون to ku mutanen makka kun ga wayancan mutane sun halaka me ya halakar da su manzannin sun kamo saƙonni sun kamo saƙonni daga Allah sun zo musu da saƙo daga Allah sun tabbatar ga kuma hujjoji da mujizoji amma bai sa su yi imani ba sai muka halakar da su to kuma ga kunan ku ne kalimomi a bayan su ku ne kuka gaje su a bayan ƙasa sun baje Allahu khalaifa min ba'dihim bayan sun wuce su wadancan al'ummatai din wanda suka karyata annabawansu kun ga sakamakon su to ku yanzu gashi mun kawo ku shin za ku azantu da da abin da ya same su na cewa manzannin sun kawo musu aika daga Allah fi tidi kuma halaka ku ko kuma za ku azantu ku kaucewa abin da suka yi ku bi umarnin Allah ku kalli sabon manzon Allah linan ba kai mu ta'amalu saboda mu ga yaya za mu yi shin za ku azantu ku yi abu irin abin da suka yi a halaka ku ko ku kauce wa abin da suka yi ku samu kyakkyawan sakamako
وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا قال الذين لا يرجون لقاءنا في قرآن غير هذا أو مثل قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم
وإذا يتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا في القرآن غير هذا- غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحي إليه آه Allah madaukakin sarki ya ci gaba da gaya mana cewa wa idza tutla alaihim ayatuna idan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya karanta musu ayoyin mu su kafiran Makka wanda ake yi da su kenan a lokacin wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin ya karanta musu ayoyin mu na alqur'ani wanda suke saukawa manzon Allah bayyanu masu yin bayani وإذا كان ما أتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا sai waɗannan waɗanda ba su yi imani da za a yi tashin alkiyama ba ba su yi imani da ranar sakamako ba ba su shi yasa ma ba sa kaunar saduwa da Allah saboda ba su yi imani akwai rayuwa bayan mutuwa ba na su bi Qur'ani zai da hada sai su a'a waɗannan ayoyin da kake karantawan kam ka ajiye su ba su muke bukata ba ka kawo mana wani Qur'anin ba wannan ba amma wannan kan bai samu shiga ba ghair hada ka kama da wani qur'anin ba wannan ba aw badil ko kuma ka canza tunda ka kawo bayanin da ke zagin allolin su can kuma kansu ka ka kawo wadansu wanda za su yi allolin mu to sai mu sai yi su kan na su ba na ghair hada aw badil ko dai ka kawo wani qur'anin ba wannan ba ko kuma ka canza ka kawo mana yadda muke kamar yadda yahudu suke yi haka suka sanya littafin Allah duk abin da ya dace da son zuciyarsu su tabbatar da shi abin da ya saba wa son zuciyarsu kuma su ajiye shi a gefe tajaluna qaratisa tubduna wa tukuna kathira wa ullimtum ma lam ta'lamu antum la abakum nadu alquran ghayra hadha badru qul ma yakunu li annabi yace annabi yace Allah yace ya rasulullah ka ga ya mu ai ba zai yi a gare ni ba bai kamata a gare ni an ubaddilahu in canza abin da aka aiko ni shi ba iyaka ni bawa ne wanda ake ba shi umarni manzo ne wanda aka ce ya isar aiki na kenan ta haka ni yadda Allah ya kare ni haka zan yi ba zan canza ba ma yakunu yan ubaddilahu ba zan iya canza ba zai taɓa yiwuwa in canza ba saboda ni umarni nake yi yadda aka bani umarni na haka zan yi ma ya kuna da bajira zan tulka ina fi ba zan iya canzawa kawai da katin kaina da karan kaina kawai daga wajena in canza bayan da yadda Allah ya ce ni ni kuma in zan zuciya na in canza a ba zan yi haka ba ما يكون يعني بدل من تلقاء نفسه إن اتبعوا إلا ما يوحى إليه إياك ni ina jin abin da aka yi min wahayi yadda Allah ya min wahayi haka zai fita la azizu wala aqul ba zan tsara ba ba zan rage ba yadda Allah ya ce in yi haka zai in attabi illa ma yuha ilayya iyaka ina bin abin da aka min wahayi abin da aka min wahayi zai yi zan ba zan tsara wani abu ba zan rage ba ba zan kuma canza ba idan da yi lama yayi inni ya babu ina tsoro idan na canza wannan na bi son zuciya da na yi muku yadda kuke so ina sai su rabbi ai ne haka na saba Allah ubangiji inni ya babu ina sai su rabbi in saba Allah ubangiji na tun daga yadda yake in yi ni kuma na yi son zuciya na azaba yawmin awil ina ina tsoro ba zan saba wa Allah ba balle Allah ya azabtar da ni a rana wacce take mai girma ranar sakamako ranar alkiyama kenan to kaga manzo Allah da kanta yana tsoratarwa ga wannan rana tunda ranar ne za a tashi kowa a ba shi littafin sa ya karanta ko mutum bai je makaranta ba ranar sai ya yi larabci za a ba shi littafin iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba karanta littafin ka yau kai wa kanka hisabi sai za ka bayyana kamar hali huwa anfusakum qabla an tuhasabu sai mutum ya karanta ce kai wannan wani irin littafi ne ma da hada kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wajadu ma amilu hadira wala yadhlimu rabbuka ahada Allah la yuzil kalbar a ranan za a tattauna tsakanin Allah ya ce wani ranan kaza ka yi kaza ranan kaza ka yi kaza ranan kaza ka yi kaza subhanallah Allah ya kiyaye Allah ka mana sauki albarkan annabi Muhammad Allah ya sa muna layin wanda Allah zai sa su aljanna babu hisabi babu hukuma sai da ya ce man nuqita al-hisab faqad udiba duk wanda aka tattauna hisabi da shi ko da ya je aljanna wannan kawai ya yi azaba Allah ya sa kana tattauna hisabi da albarkan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na'am to alhamdulillah za mu dakata a nan abinda muka fada daidai Allah ya ba mu lalinsa abinda muka kuskure Allah ya mana gafara Allah ya kara wa shehu mu lafiya albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya tafi bajin mu Allah ya biya bukatun mu Allah ya yi damuwoyin mu Allah ya ba wa kasan mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali da ci gaba albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda yake wannan wuri da bukatar sa Allah ya biya masa duk wanda yake wannan wuri yana damuwa Allah ya yi masa albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya samu cikin wanda yake wa rama cikin wannan wata Allah ya mana gafara cikin wannan wata Allah ɗan da wuyayen mu daga da wuta cikin wannan wata barkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fatiha da salatul fatiha bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والقادم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي الى صراط المستقيم وعلى اله حق قدره ونبذاره العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم